عدوان إلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a maimaki na juma'a goma ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na darasi na biyu za mu tashi kamar kuskure ku kai ko zai zama darasi na goma kenan mun tsaya darasi na tara za mu tashi darasi na goma aya ta sha tara a suratu yusuf inda muke gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأقبلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأقروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
Allah madaukakin sarki ya ce wa ja'at sayyaratu sai wasu matafiya suka zo fa arsalu waridahum sai suka tura mai ɗebo musu ruwa fa adila dalwa yana zuwa sai jefa gugansa a cikin wannan kurarrumar rijiyar kala yana wurgawa ciki da ya fara janyowa sai ce ya bushira ya farin ciki na ya ji guga ta taho da nauyi yana zarowa waje sai ga yaro a makala a jiki sai ce haza gulab ya ce ai wannan yaro ne a jikin gugar wasan ruhu bi ba'a su yan uwansa ko kuma sai suka ɓoye shi bi ba'a a matsayin wato haja ya zama kadara ta siyarwa wallahu alimun bima ya'malun Allah yana sani da abin da suke aiwatarwa suke aikatawa wa sharau sannan suka sai da shi bi samani da wani dan kudi baksin wanda yake wulakantacce ni da arha wanda bai kai ya komo ba da rahima ma'adudatin sai Allah ya fassara ma ma'anar bakhs shine dirhami ba ma dinare ba kowa ya san dinare gare yake da dirhami su kwabbai ne dirhami dinare kuma kuɗi ne mai yawa domin rubu dinar shine wato nisabun zakka to da rahima ma'adudati wasu yan kwabbai ne yan kaɗan sai Allah ya ce wa kanu fihi min zahidin sai suka kasance kowa yana kyankyani yana Allah Allah ya rabu da ma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah Allah malai ya kulu ta'ala mukbiran amma jarali Yusuf alaihi salam Allah yana ba mu labarin dangane da abin da ya gabata ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam hina alqahu ikhwatihi lokacin da yan uwansa suka jefa shi cikin rijiya wa tarakuhu zalbi zalika aljubbi faridan wahidan suka kyale shi cikin wannan kururrumar rijiyar shi kadai ibnu isa yace lamma alqahu ikhwatahu jalasu hawla albi'ri yawmahum hadzalik lokacin da suka jefa shi yan uwan nan nasa sai suka koma gefe dan gefe suka kuye karkashin wata bishiya suka zauna su ga wai wannan matafiya ne za su zo wucewa so suke yi su ga wanda za su tsince shi ɗayan biyu Allah ya sa ba yan garin su bane wanda in sun tsince shi za su koma cikin Misra da shi kaga ya dawo kenan idan kuma in wannan ne za su je ce wannan ai dan uwan mu ne su karbe domin ba su cimma manufarsu ba idan kuma wasu ne daban suka tsince shi wanda suna gane kalar mutanen garuruwa da sun ga cewa yan wani gari ne wanda za su nauta a kasar madinati sai su yi lambo kawai su kyale shi domin san cewa yusuf ya bace kenan suka koma gefe suka zauna suna jira yanzuruna ma yusna'u wa ma yusna'u bihi ma yasna'u wa ma yusna'u bihi suna kallon me zai yi shi yusuf an fito da shi za a fito da shi da rai wa ma yasna'u bi kuma ya za a yi da shi wanda ya tsince shi ya zai da shi fasaqa Allahu lahu sayyara sai Allah ya turo mata matafiya ayari fa nazalu qariban min tilkal bi'r suna zuwa dama yawanci matafiya ɗabi'a su shine in sun zo sai su samu gurin da yake da gefen ruwa su zauna saboda kaga duk matafi yana buƙatar ruwa ruwa abokin tafiya sai suka zauna a gefen rijiya wa arsalu wari da suka tura wari shine mai ɗebo musu ruwan wa huwa alladhi yatatallabu lahumul ma' shine wanda zai ɗebo musu ruwa falamma ja'a tilkal bi'r yana zuwa gurin rijiyar nan wa adla dalwahu fiha ya jefa gugarsa a ciki tashabbata yusuf alayhi salatu wassalam fiha fa kharajahu wastubshira wastubshira bihi saboda haka annabi yusuf ya rike igiya ya biyo ta shi kuma garin janyowa ya fito da shi kaga yana nuna ma shekarunsa ƙanana ne har yanzu yana buƙatar mahaifin da wanda dai zai faɗa rijiya mutum ɗaya zai yi kai ka san bai da girma sosai shekarunsa ƙanana ne sosai to yana ganin sa shi wannan mai janyo wasu ya ce haza ya bushira albishiri na yau farin ciki na ya faru haza gulam ai yaro ne wasan ruhu bi za'a nan kuma wasan rahul juna min baqiyati sayyara wa qalu saboda haka su waɗannan waɗanda suka tura shi suka aika wannan saboda haka kawai suna gani sai suka ɓoye shi ko kuma waɗanda aka aika wasu malamai suka ce da aka aika shi ya ɗebo an haɗa shi da mutum biyu wanda za su raka shi to a suna ganin yaro ne sai suka ce abin da za a yi mu ɓoye ba sai mun gaya ƴan uwanmu wa'ancan ba domin ka gan sun tashi siyarwa su kaɗai za su ci kuɗin su kansu ta ha'inci wato sauran waɗanda suka aika wa qalu ikkarainahu وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه wasu malamai suka ce su ne kuma wa'annan mutanen ƴan uwansu suna gani an zaro suka zo suka ce ai namu ne wannan bawan mu ne kuku cewa ya gudu to ya za a yi su suka ce kawai ku siye shi sai suka siyar musu da shi duk da an zaro shi dan har yanzu ma kirtin da makidar ba ta gare ba sai suka ce kawai ku siya ai namu ne dama kaza kaza kaza shine malamai suka ce yani ikhwatu yusuf asarru sha'anahu wa katamu an yakuna akawun suka boye cewa dan uwansu ne suka ce kawai bawa ne saboda wato gudun shi kansa wanda ya tsinta din ya zaro shi su kashi kansa ba za su kashi sun fito kawai ya bata wallahu alimun bima yaf'alu amma Allah yana sanar da abin da ya amalu da abin da suke aikatawa ayya alamu ma yaf'aluhu ikhwatu yusuf wa mitjaruhu Allah yana sane da wanda suka yan uwa annabi Yusuf abinda suka aikata da kuma wanda suka siye shi wa huwa qadirun ala taghyiri zalika wa daf'ihi Allah yana da ikon ya canja duka wannan al'amar gaba daya walakin lahu hikmatun sai dai Allah yana da wata hikima fa taraka zalika li yamzi ma qaddarahu wa qadahu sai Allah ya kyale annabi Yusuf a hannunsu dan ya zartar da abin da ya kaddara ya kuma hukunta ala lahul khalq wal amr domin duk halitta da umarni da al'amura a hannun Allah suke tabarakallahu rabbul alamin sarki ya tabbata ga ubangiji ubangijin talikai mala yace wa fi hada ta'ridu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ilamun lahu bi annani alimun bi adha qaumak akan wannan abin da Allah yake gayawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bujiro mar da wannan ne don kara lallashin sa akan cutarwar da mutanen su suke ba shi mutane ne suke cutar da shi za Allah ya saukar da sura a daidai lokacin domin a lallashi annabi alaihi salatu wassalam a yayi masa damuwa shine kamar yadda muka faɗa shekaran jiya cewa ba wanda zai shiga damuwa ya karanta suratu yusuf yana fahimtar ta baki sai Allah ya zare shi daga kafin ka gama karatunta zaka ga Allah ya zare ma damuwa gaba ɗaya to shine Allah madaukakin sarki yace wa ana qadirun ma la gaba da bayani wa ana qadirun ala al-inkari alaihim walakinni sa'umli lahum sai ya ce annabi yusuf yana da ikon fa a lokacin da suke faɗa cewa bawa ne ya ce wallahi ya gaya wanda suka zanje shi ya ce wallahi ƙarya suke ni dan uwansu ne amma ya shiru ya rabu da su ku duba wani karamci har yanzu na dan uwan shi yana karami amma ya fi su sanin ya kamata sai ya shiru ya kice musu cewa wurga ne suka yi domin bakin sa yana nan tar yana kallon su suna kallon sa suka ce bawa ne to Allah ya kyale shi haka ne dan ya zartar da wani al'amari daga ƙarshe wanda zai faru summa ja'alu laka al'aqibata wal hukmu alayhi domin Allah ya sanya aqiba wal aqibatu lil muttaqina kama ju'ilat li yusuf al hukmu wal aqiba ala ikhwati to an gaya annabi wannan ne da alallaki cewa kai hakuri da abin da mutanen ka za su yi ma kai ma daga karshe za ka fada wato za ka fada za ka zo ka ba su labarin abin da suka yi nan kuma da aka ce sharau bi samanin baksin suka sai da shi da kuɗi da arha shine barfin din da rahima ma'dudatin ma'anarsa kenan kamar da Allah yake cewa wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bihi fala yakhafu baqtan wala rahab shine dai albaqsu irin wannan din duk wanda ya imani da wato Allah madaukakin sarki da alqur'ani to fala yakhafu baqtan kada ya ji tsoron tawaya cewa Allah zai tauye mar ladansa wala rahaban ko za a loda masa zunubi abin da bai ba Allah ba zai haka ba to shine Allah ya ce darahima ma'dudatin Abdullahi dan Mas'ud ya ce darahima ma'dudatin sun sai da shi dirhami goma kamar kace kobo goma annabin Allah ba mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja amma kaga yadda suka sai da shi wa zalika annahum ma da yake saboda su lam ya'lamu nubuwatahu domin a lokacin ban san annabtarsa ba wa manzilatahu inda Allah azza wa jal da matsayinsa a gurin Allah mai girma da buwaya wasu kuma suka ce da aka ce kanu fi min zahidina su kan suna zantsamin suna gudun sa a'a Allah Allah ce dan kayan sata duk wanda ya samo kayan sata za ku ga Allah Allah yake a siya yawa ya rabu da shi kawai domin kara kama shi duk tsadar abin yanzu iPhone ɗinka mutum zai ɗauka 17 sai ya je ya siyar da ita dubu hamsin kaga dai yadda ka siye ta miliyoyi amma zai Allah Allah yake rabu da ita ba rashin darajar waya ka bane a shine mara daraja saboda waya so a samu to shine Allah madaukakin sarki yace وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce wa qala allazi ishtarahu sai wanda ya siye shi yanzu sun tafi da shi a matsayin bawa har sun kai shi kasuwar bayi saboda haka sai aka yi sa'a wanda ya siye shi min misra a garin misra limra'atihi shi ya siyo shi ya to da shi gida sai ya ce wa matarsa akrimi maswahu ka duba kalmomin take dai sai ya ce ki karama ki darajanta ki kula da mazaunin wannan bawan Allah a matsayinsa na bawa a ta an yamfa'ana muna sa ran zai amfanar da mu ne domin malamai suka ce baya haihuwa minista ne finance minister ne amma baya haihuwa ga kuɗi iya kuɗi amma a hasuri ne saboda haka akwai kuɗi sosai da jin daɗi a gidansa amma baya haihuwa saboda haka yana ganin Yusuf sai yace ki rike shi a matsayin wato ki kula da makwancinsa duk abin da za a yi wa ɗaki nan kimar domin duk wanda aka ce a yi ma karamci shine ka'idar karanci shine a baka abin da baka ma yi tsammani ba shine karanci kai aikin naira goma a baka naira hamsin ko ɗari wannan shine karanci ko kuma ba aiki kai ba haka kawai a dau abu a baka wannan shine karanci to akrimi masu wahu ki kula da gurin kwanciyarsa a bashi gurin kwanciya na ɗa a ta an yamfa'ana watakila zai amfanar da mu aw nattakhidahu waladan kuma mu rike shi a matsayin da kaga ya nuna kwadayin sa akai bai ji ayi mutiritin din sa irin yadda ake ubayi ba sai Allah ya ce wa kadhalika makkanna li yusuf kamar haka ne muka tabbatar da annabi yusuf fil ardi aban kasa muka bashi matsayi wa linu'allimahu min ta'wil al ahadi domin mu wato koyar da shi mu sanar da shi ta'wil al ahadi shine wato fassarar mafarki Allah ya ce wallahu ghalibun Allah shi ne rinjaye ala amrihi akan dukkan al'amuransa walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba Amerika da Isra'ila duk wani abubuwan da suke wasan walakin na aksaran nasi la ya'lamuna wallahu ghalibun ala amri duk abubuwan da ake yi da abubuwan da ake tun daga farawar siyasa har zuwa yau wanda yake bibiyar abubuwa zai gane irin makira da makircin da amerika take shirya wa najeriya allah musamman musulmi duk wani makirci ta bullo ta nan yau ta bullo ta nan gobe ta bullo ta can kullum so take ta ga diyar da za a ta karar da musulmi a Najeriya kuna kallo duk wanda yake bibiyar abubuwa a da zamanin Buhari ake neman da wannan ka'idodin nasu na sai da makamai da Najeriya ta nema aka ce ba za a siyar ba saboda wai ana gallazawa yan ta'adda dan Allah ka ji wani zance wai yan boko haram wai gwamnatin Najeriya tana matsawa yan boko haram da abun ba ta fake a wannan lokacin kenan cewa wai ana matsawa yan boko haram yan ta'addar da suke ta'addanci suna kashe mutane wai yadda ya kamata a yi tiritin ɗinsu ba haka ake yi ba ba taɓa ganin da ake wato rainin wayo irin wannan ba da aka zo daga baya aka yi ta ja mana rai aka karɓi kuɗinmu daga baya da aka karba aka ibada aka ce ba mu cika ka'idodi ba na Najeriya aka yi ta jarrai daga baya sai aka zo bayan an ba da makaman bayan shekara biyu na kudin da gwamnatin Buhari ta bayar a lokacin bayan an ba da makaman sai aka zo aka yi restricting guraren da ake so kadai ta kai hali da wannan makamin ni na taɓa gani ka sai abin doya ce wai ga yadda za ka ci aka zo aka ce ga ƙa'idar da ake so wai makamin ma ga inda ake so ta harba ba a yadda ta harba gurare kaza irin su zamfara da waye gurin da ake ɗiban kuza wai ba a yadda ba cin kashi dai duk wanda yake bibiyar karanta mutum yana bibiyar abubuwa ko dole furfuransa za ta karu da gasken gaske domin harkar kana kallon zalunci karara yanzu abin da ya kara bata mun rai ku duba ku ga yarinyar nan da wani DSS ya sace a jigawa ya je ya mai da ita matarsa ya mai da ita kiristanci musulma ba yar bahaushe hausa fulani ya mai da ita wannan wai sai jiyar gwamnan jigawa ya iya karɓo ta kuma da ya karɓo ta yanzu in ba ya sa ba za ka shi kenan zantar shi ya sha ruwa kun manta yunus da yalo dan Allah shi yarinyar ma daga bayan ta biyo shi dai biyo shi dai ba ba ɗauko da ba biyo shi dai amma ku duba ku ga har da wasu masu rawayi da suka rika magana a wannan lokacin amma yanzu wannan bai wa Allah kuruku zalunci karara amma an yi shiru saboda mu ba mu da wakilai duk wayannan wakilan zuwa suke su tsama mu kujera kawai su dawo ba su da wani amfani saboda haka irin wayan abubuwa idan mutum yana bibiyar su zai ga abubuwan daban da kai yadda america yanzu take kakaba mana abubuwa yanzu ku duba matsalar matsalar shari'a musulunci yanzu banda shegantaka wai an zo ana maganar shari'a musulunci wai magana kwankwasa tsakani da Allah magana cewa kwankwasan sun san alƙunutin da muka riƙewar akan shari'a ai yariman ba kura za ku kama in maganar shari'a kuke yi amma yanzu aka ce kwankwaso kai ka san wani abu ne kawai na shiri na ganin duk wanda zai za su iya ba su tangarɗa su kawai suke so su maganta shi ne kawai maganar amma maganar shari'a musulunci amma za ka ɗauko kun kaso ka za alkunutun da muka rikai masa a masallatai guri guri duk wanda ya san lokacin ya sani amma ku zo mai kwankwasa ya akan shari'a kawai ya sa hannu idan maganar fara shari'a ne wanda za a tuhuma ai ziyar man bakura ne domin shi ya kawo matsalar amma to kun kana bibiya wayan abubuwan daki da ki zaka gane gashi ta karfin tsiya a kawo sojoji ɗari biyu ko ɗari kaza abinda musulmi ya kamata yi shine ya koma ga Allah idan suna ganin cewa su za su ba wa kiristoci kariya a Najeriya mu kuma mu koma gurin Allah domin shi la ta'khudhuhu sinatun shi ne kawai mafita idan ba mu yi haka wace wallahi za mu yi batan bakatantan ba nan ba ta kuma mu zuba ido mu gani ai ga baiwa Allah an tsako da yanzu kun ga har ciki ta yi ta haihu ma ina tsammani to bari ku ga me za a yi babu abin da za a yi wai har maganar mu daga daga yan arewa sun kai kotu to ai suna maganar ma su daga bangaren DSS wai suna maganar cewa wai lalle a je wannan lauyan na nata Kabiru waye wai ya je ya janye karar saboda an raina mu abinda suke wai hawonin ake je ya janye karar yarinyar nan fa da ya dauko ta a wato kwatas din DSS nan ya je ajiye ta ba wani guri daban ba kai ai wata ganin inda ake zalunci zallan zalunci irin wajen mu ba Allah kurukuru yanzu wannan abin a ɓoye yake yanzu dan Allah duk wanda ya tuna matsalar yalo haɓa mu haɓa yunus yalo ai ya ji yadda gaba ɗaya najeriya duniyar najeriya ta farka aka rika maganganu kuma mutanen ba su karka tayar amma yanzu mu namun sun yi shiru su ma sun yi shiru saboda mu aka zalunta ba mai magana kuma shi ne illar ai Allah ya sauya to Allah madaukakin sarki yana gaya mana wallahu ghalibun wannan ayoyin su suke kwantar mana da hankali Allah ne rinjaye ne ala amrihi akan al'amarinsa walakin aktharan nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba Amerika ba sani ba duk wannan tukun da suke yi inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu Isra'ila bata sani ba mu kuma mun san cewa Allah ya alkawari duk wanda yake zalunci Allah ya ta lala yake masa akwai lokacin da zai do ya yanke gaba daya to saboda haka walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba mala yace wa kana allazi karahu min misra azizuha wanda ya sai shi ya siya annabi yusuf a masar shine aziz minista ne finance minister wa huwa al-wazir fiha abdullahi da abbas yace sunansa qutfir wa kana ala khaza'in misr shi yake kula da kudi na misra taskoki wa kana al-malik yawma idin al-rayyan bin al-wali sarkin garin a lokacin shine rayyan ibn al-wali rajulun min al-amalik yana cikin amalika qala wasu mura'atihi ra'i bintu ra'i sunan matarsa ra'il bintu ra'il wa qala ghayruhu ismuha zulaikha wasu mutanen sa ta sunanta zulaiha shine zalihari ko zulai da bahaushe yake faɗa an gane ku saboda haka zulaikha shine sunanta shine mala yace ne yaqulu ta'ala wa kama an qadna yusuf min ikhwatihi kamar yadda muka wato muka kubutar da annabi yusuf daga yan uwansa kadalika makkanna li yusuf fil ardi fi biladi misra haka za mu tabbatar da shi annabi yusuf din wato a ban kasa a garin misra wani nu'allimahu min ta'wil al ahadith imam mujahid yace da imam suddi suka ce ta'birur ru'ya fasara mafarki ولكن أكثر الناس لا ولكن والله غالب على أمره أي إذا أراد شيئا ولا يرد ولا يمانع ولا يخالف إذا الله يلكم أبو ba wanda ya juye da shi ba wanda ya zai saba walakin na aksaran nasi la ya'lamuna ay la yadruna hikmatahu fi khalqi mutane ba su san hikimar Allah madaukakin sarki wajen halittarsa ba sai Allah ya ce ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce walamma balaga ashiddahu yayin da ya wato ya kai ganiyar shekarunsa shi annabi Yusuf wasu malaman suka ce shekara 18 wasu suka ce 25 wasu suka ce 30 wasu suka ce 33 yayin da ya kai wannan ganiyar Allah madaukakin sarki ya ce atainahu hukuman sai muka bashi hukunci wa ilman da kuma ilimi shine malamai suka ce wannan abubuwan guda biyu ba ko Allah yake bawa wasu suka ce hukumar annabta ake nufi wa ilman da ilimi wasu suka ce hukumar shine wato yadda za ka yi amfani da ilimin wa ilman da kuma ilimin domin za ga akwai wanda yana da ilimi amma shi kansa bai sanya ake apply ɗinsa ba kawai dai zubo karatun yake amma bai sanya ake amfani da shi ba wa kazalika najzil muhsinin Allah yace kamar haka ne muke sakawa al muhsinina waɗanda suka yi ihsani suka kyautata nan malai yace ashiddahu ay istakmala aqluhu yayin da hankalinsa ya cika wa tamma khalquhu sannan halittarsa ta cika ataina wa hukman wa ilma annubuwa innahu habahu biha baina ulaika alaqwam Allah ya bashi annabta wa kadhalika najzil muhsinin ay innahu kana muhsinan fi amalihi annabi yusuf mai kyautatawa ne cikin ayyukansa amilan bi da'ati rabbih ta'ala yana aiki da biyayya ga wato da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده أن يسابني وجن شكرو كما يدنا فدا yanzu wasu malamai Abdullahi da Abbas ya ce 30 Imam Zahab ya ce 20 Hassan al-Basri ya ce 40 haka Imam Suddi ya ce 30 shi ma har yau Imam Malik ya ce al-ashaddu al-hulum Imam Malik ya ce a da zahara kawai lokacin da ya fara mafarki a gurin Imam Malik kawai shekara 18 din kenan domin shi ne balaga a malikiya ko kuma a dawo wajen malaman hadisi shekara sha biyar ma an gane ku wabtar da dama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum saboda haka malamai suka ce ko da mutum ya shekara sha biyar ko sha takwas ya fara mafarki sai an ga kuma yana da hankali shine lokacin da aka ce a ba mutum gadon idan mutum ko ya shekara arba'in ba ma sha biyar ko sha takwas ba shekararsa ishirin da biyar kaga a lokacin ya kamata a ce dama ya balaga a ce ya yi hankali sai a ga gadonsa yana hannun yayyansa amma ana ba shi zai siyo iphone 17 kar ku ba shi har yanzu ba shi da hankali kudin sa miliyan goma kuna ba shi miliyan goma zai siyo iphone 17 har yanzu ba kaci ne wallahi kar a ba shi sai in dai za a ba shi miliyan goma nan zai iya siyo waya dubu ɗari biyu to wannan mai hankali ne sannan ya ɗauki miliyan biyu ya ce bari ya fara juya ta takwas ɗin ya ce yaya ko abba ajiye wannan to wannan mai hankali ne amma wanda ana ba shi zai je siyo mota ta ketare ne ya siyo iphone 17 har yanzu ba kaci ne ko shekararsa arba'in eh har yanzu bai hankali ba an fahimta da kyau ko to saboda haka Allah madaukakin sarki mala imamu malik yace sai ya samu cikar hankali to ku kalli wani abu a karkashin ayar da nake so mu duba da kyau da Allah madaukakin sarki ya tike da shi da yake cewa da yake cewa wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke saka wa al muhsinina waɗanda suka kyautata me ihsani shine na farko da wanda bahaushe ya sani an fahimta da kyau ko bahaushe an ihsani da bahaushe ya sani shine kawai mutum ya dau wani abu ya bayar sai a ce ayi masa ihsani kai a gurin bahaushe ma cin hanci shine ihsani eh mana cin hanci sai a ce dan ba wani wai yan dan karota ko dan sanda sai ya tare kai ce to yi min wani abu wai wai yayi ma abu a gidan wai yi min wani abu ta dan yi je ka to sai ya tura ka gurin wani ya ce je ka dan yi mana izali wannan abun fa sai hanji ne to ba ki da izali ba kaga yuharifuna al-kalima amma wabi'i to izali shine kyautata ka dau wani abu ka ba mutum haka kawai ba cin hanji ba ko kuma al-izanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan kai baka ganin sa to shi ma yana ganin ka zan dawo da wannan kalmar bari mu je wani guri da zai faru kaga Allah madaukakin sarki yana sakawa masu ihsani to zan tuna mana kalmar nan insha Allah lokacin da zamu ji ihsanin Annabi Yusuf din karara ya fito karara zamu gane cewa lalle ya tantance Allah ya aiko shi a matsayin annabi sai Allah ya ce وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون Allah ya ce warawadatu allati sai wannan da huwa fi baitiha yake cikin ɗakinta rawadatu sai ta neme shi da da albasha tunda yanzu yaro ya balaga da ƙarfinsa a jikinsa gashi kyakkyawa saboda haka sai ta nemi albasha da shi an nafsi gabarin kansa ita ta neme shi bari ma ka ji wa galla katil abuwa ba sai ta zo tunda gida ne na sarki na sarauta kai ka san kofofi ne da yawa a gidan to kofofin gaba ɗaya ta wuce kukkulle su shine kallakatil abwab ta ta kukkulle ta kulle wannan ta fado ta kulle ta cikin daki ta kulle ta waje duk kofar da za a shigo ta kulle ta aikin da bayi ne suke mata fa yanzu ita ta wa kanta saboda bukatar kanta haka dabi'ar mata take eh saboda haka nan da nan ta kukkulle kofofin gaba daya wa qalat tana kulle kofofi daga ita sai shi yanzu ta ce haitalak ai tawo kawai a wata kira'ar hidalak duk ma'anar su daya halumma ilayya hidalak di ya zo a kira'a saboda haka ta zo kawai ba ka da wani matsala ba kowa a gidan kala yana jin wannan da ta yi kansa sai ce ma'adallah a'udhu billahi minki ina neman tsarin Allah a guri da ke innahu rabbi bari ku ji karamci ta ce kawai nan da nan sai fare mata wa'azi sai ta ki sani fa mai gidan nan rabbi uban gidana ne ahsana masuwai ya kyautata bakwanci na domin da yazo cewa akrimi masuwahu a kula da yaran nan haka yake ahsana masuwai abin da ake so kenan wanda ya ma karamci duk wanda ya ma wani abu na wato na kyautata a karkamanta da wannan abu duk daren dadewa innahu la yuflihu zalimun annabi yusuf ya kara mata da cewa kuma ki sani azzalimai ba za su taba rabauta ba domin idan ne haka na yi zalunci duk wannan karamcin da aka yi mutum ya ɗauko ka tun baka san komai bai ajiye ka a shago dan ka yi kumbura yanzu ka girba kawai sai kai mafitinci kar a yi haka wanda ya koya ma aiki yanzu ya zo aka taso yanzu ko me ka zama ko ka bi shi kuɗi karka har yanzu yana na a oga eh har yanzu yana na a oga to shine ma da yake yukhbiru ta'ala an imra'atil aziz Allah yana ba mu labarin matar wannan al'azizu allati kana yusuf fi baiti hadi misra wanda annabi yusuf yake gidanta wa qad awsaha zawjuha bihi mijin da ya mata wasiya akan akansa domin wasiya shine kula da wani abu kula da shi wa bi ikrami kuma ai masa karamci farawadatu an nafsi sai ta neme shi ai hawalatu ala nafsi sai kokarin ta afka mar kaga inda mace za ta yi namiji ta kenan wada'atuhu ilaiha ta kira shi zuwa gare ta wadhalika anna ahabbatu hubban shadidan saboda tana mutakar kyansa me yasa li jamalihi wa husnihi wa bahaihi saboda kyansa an gane ko da kuma kwarjinin da Allah ya masa ba yadda za a kaga annabi Yusuf ba kaunace shi ba abin da yasa kaga wayancan ma na kokarin rabuwa da shi ai saboda kayan laifi ne shi ne dalili shi ko wannan bai san kayan laifi bane a matsayin bawa yake yake kaga yawa shi ba wani abu da yake na tuhuma a kansa shi yake bai san komai a kansa ba wayancan kwa da wanda suka tsince shi a rijiya da yan uwansa gaba ɗaya kowa girki yake kowa girki na tsinta ya yi shi kawai saboda ba zai nutsu ba shi ne abin da ake faɗa idan mutum ya yi laifi yanzu mafi yawanci idan aka yi hatta kisan kai inda za a yi a lokacin da aka yi insha Allah ta'ala a daidai awoyin wanda ya yi kisan yana nan yawanci ba sa iya barin gurin suna nan har sai sun ga me yake fa a ba kwa ganin wanda suka kashe mutum bakwan nan da su aka yi jana'iza ba da su aka yi mafi yawanci illa iyaka da za a zo interrogation ne to kawai idan su zai nuna wallahi yanayin su ya nuna domin shi ne ba yake cewa shi mara gaskiya ko a ruwa gobe yake sai sun nuna kan domin jini jini jinin dan adam baya tafiya a banza ko ba a kama mutum ba sai ya shiga uku wallahi ba zai iya rayuwa mai kyau ba ko a yanzu yan cc condem muka shiga prison yawanci muka je ko hudu ba ko wata lakta ko wani abu da ya kama da haka zaka ga suna leko ka ta karkashin abin nan zaka kai kana ganin sun fita daga layin mutane wallahi zaka ga kwata kwata sun fita daga layin mutane kana kallon fuskar to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan qalat hayta lak sai tace famtana min zalika ashadda limtina sai ki tace na gama shirya kawai ka zo kana ma'azalla wa kanu yudlikuna rabb ala sayyid wal kabir suna takin wato wannan kalmar rabbu akan shugaba jagora innahu la yuflihu zalimun yace ki sani cewa fa wanda ya zalunci ba zai taba rabauta wannan kuma abin da zan yi kika sa ni nayi to ko shakka babu zalunci me babu ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله يتي ولقد همت به حقيقة تانفة كيف إيه kowa ya san ita shi take nema dama kawai da albasha hammad bihi ba wani tawili anan wa hamma biha shi ma ya nuface ta laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga wata hujjoji daga ubangijinsa ba shine abin da fassarar da malamai na farko suka yi kenan wasu suka ce laula kada hammad bihi ita ta nuface shi kai tsaye sannan kuma nan laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha ba don hujjojin ubangijinsa ba shi ma da ya nuface ta wasu malaman sai sai ku daina wani kauce kauce cewa ai idan aka zo yanzu maganar da ake idan aka samu mutum ga zina wanda ya zo ya yin zina saboda ba shi da lafiya da kuma wanda ya yin zina saboda lafiyar salau amma Allah ne ya hana kun fahimta da kyau ko kai ne duk abubuwan da komai da ake kake bukata za ka iya yi ga kuɗi kana da shi ga dama ka samu ga komai ga kuma wanda wato ya samu damar amma amma an ba da damar ba zai iya bai da lafiya waye zai samu lada a ciki mai lafiya to yi zama da suka ce kar korewa annabi yusuf wannan martaba cewa hammabi yana da lafiyar sa kalau amma abin da ya hana shi tsoron Allah me yasa ba za mu sha giya ba yanzu ba mu da kuɗin ne giya dai yanzu mu billahi ko kiran ne ake Allah zai iya siya amma me yasa ba za ka siya ba me yasa ba za ka sha ba saboda Allah ya ce kar a sha kun fahimta da kyau ko yawwa saboda haka Allah ne ya ce kar a sha amma da an yi magana wato kamrul ladatin lisharibi na talahira kowa ba kuɗin je yake ba me yasa saboda Allah yana so a sha ita wannan halal an fahimta da kyau ko saboda haka shine yanzu idan zina ce me a ciki har ta ɗari biyar akwai gashi na aibe da road har ta ɗari biyar duk akwai me yasa ba za ka yi ba saboda Allah ne baya so ina fata an fahimta to wannan shine martabar shine saboda hadisin nan da annabi yake cewa idan hamma abdi hadisul qudsi idan hamma abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasana idan bawa na yi nufin yin alheri kyakkyawa ku rubuta ba kyakkyawa ko bai ba shine muka ce idan ka kulla niyyar kullun zaka ciyar da mutum dari a azumi kuma kudin mutum ɗaya ne da kai wannan niyyar in dai tana nan Allah zai baka ladan mutum ɗari yanzu kawai biyo wata kake iya bayarwa na mutum ɗaya amma a zuciyarka kana cewa ina ma Allah kudin mutum ɗari yawan in ba mutum ɗarin nan ladan mutum ɗari za a baka za a tashi ranar alkiyama ka ganka layin masu ciyar da mutum ɗari an fahimta da kyau ko saboda haka za ka ganka a cikinsu to saboda haka yin niyyar alheri ladan alheri za a baka fa inna ma taraka ha min jara'i to wannan shine fa inna amila ha faktubuha lahu bi ashri amsalia idan ku kai alherin sai a rubuta ma kwatan kwatin wannan alherin goma zuwa sama da haka ma wa in hamma bi sayyi'atin amma idan mutum yayi nufin mummuna falam ya amalha kun ji so nake ku gane dalilin malaman kuma bai ba faktubuha hasana ku baki lada dan bai hana shi tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan fa inna ma tarakaha min jara'i Allah yake domin ya bari ni dan ni fa ina amila faktubuha bi mithlaha inna zai yi zanubin kuma kwatan kwatin zanubin za a baki zanubi ɗaya za a baki ba za a linka mar shi kuma sau goma domin Allah baya so ka shiga wuta to shine malamin ke cewa wannan kalmar a bata a yadda take wasu kuma suka ce a laula an ra'a burhan rabbi shine ya taho ya shirya din gashi ga ta kawai sai ga hoton mahaifinsa annabi yaqub yana cewa ittaqillaha ka ji tsoron Allah wasu kuma suka ce a duk ayoyin zina su ne burhan rabbi din aka rika kawo mar wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila su aka ga yamar shi ma dai ana nan dai har yanzu tsoron Allah ne ya hana shi to wannan shine fassarar da malamai suke yi wasu malamai kamar yi wanda suke kawo wancan din cewa a kyale ta a zuwan cewa yana da samartakarsa da karfinsa da komai kawai abin da ya hana shi shine tsoron Allah to wannan shine ka ba annabi Yusuf cikakken lada kuma sannan ana so a karkashin abin da za a dauka domin idan ka cire wa annabi Yusuf sha'awa ka da shi layin mala'iku in haka dai ba abin da za mu koya na darasi da an zo za mu taya annabi Yusuf ne kai banda kai kenan so ake ka hararo yayin da wani abu ya faru da kai irin wannan ka tuno irin abin da ya faru da annabi yusuf kai ma ka tuno allah domin annabi yusuf mutum ne amma annabi لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم أسوة في ذي نبي أسوة saboda haka duk annaba su ake kai koyi da su shi za Allah yake turo su a matsayin wa mutane masu daraja domin duk abin da za a yi domin idan da mala'iku Allah ya turo mana yanzu da ya zo ya ce ku yi zalla raka a hudu sai ya ce na ai ba za mu iya ba kai fa dan mala'ika ne kai ka san karfin da kake da shi da da wannan hujojin da za mu rika kafa mu kenan to saboda haka wannan shine laura laula ara'a burhan rabbi wasu kuma suka ce ai fa lam yahimma biha wa amma al burhan alladhi ra'ahu fa fihi aqwalun aidan shine magana da nayi wasawabu ibn jarir yace abin da yake daidai an yi kala innahu ra'a min ayati llahi ma zajarahu amma kana hammadi kawai ibn jarir da bai yace a ce ya ga wani abu daga ayoyin Allah wanda ya hane shi da yi shine tuna Allah madaukakin sarki wajaizu an yakuna surati yaqub wasu kuma ya halatta a cewa a ce ya ga hoton annabi yaqub din wajaizun an yakuna al malak wasu kuma suka ce mala'ika ma ya gani kuru kuru yana maka shedi wasu kuma suka ce ma ra'ahu maktuban min az-zajri an zalik wala hujjata qali'a ala ta'yini shay'in min zalik ba wata hujja qarara da take nuna cewa hoton annabi yaqub ne hoton mala'ika ya gani ko kaza ko kaza ba hujja to shi za Allah madaukakin sarki yace kazalika mun yi mar haka ne li nasrifa anhu su'a dan mu kawar mar da duk abin ki kun ji dalili dan mu kawar masa duk abin ki kuma kar mu manta ya baya ya ce me ma'adallah a'udhu billahi Allah ne ya kawo madauki wannan neman agaji da ya a gurin Allah shi ya kawo masa dauki domin na rantse da Allah karatu yawan karatu baya sa aka kubuta da makircin mace baya sawa kwata kwata ka zo ka rika jin kai ka isa ai kai mai karatu baki wani da mace da zuciya da shedan Allah yake kaiwa kara ibnu jawzi ya bada labarin salihul muazzin salihul muazzin shekara 40 yayi yana kiran sallah kuma kowa ya san waye mai kiran sallah yadda annabi ya rika yaba wa masu kiran sallah ko liman ba yaba ba mai kiran sallah ba irin darajojin da aka ba shi ko liman ba a yaba ba akan yabo akan yadda aka yabo mai kiran sallah amma aka yi shekara arba'in yana kiran sallah da ya zo rana ɗaya ya hau kan manara a sumiya ibn jauzi ya ce kawai ya hango ta kafira ce ma ta ɗauke mar hankali kawai ya sako ya tafi tana gefen masallaci ta ma shiga gida ya kwankwasa ƙofa kuma aka yi rashin sa'a ta leko tana lekowa kawai ya rungume ta ta ce haba an ta sahibul amana kafura ce ba ta ce ba ko kai ku ne masu amanan nan ba ya ce ke bar wannan magana tana son gini ta ce a'a matan kenan ai ya ce a'a ta ce ta ce to dakata dakata sake ni ya sake ta ta ce me bukata yace ai kawai shi duk duniya ba wanda yake zo in bai ta ba ta ce ai ba zai yi wa kai kana ni ba ba musulma ba to me yake zo a yi sai dai za ka dawo addini na yace ya yadda shekara arba'in ana kiran sallah yace ya yadda duk da haka ba ta yadda ba an gane ko duk da haka ba ta yadda ba kamar wannan yau na zo ba sa ta ji da ko mun littafin a kan kan ta duk da haka ba ta yadda ba saboda haka sai ta ce sai dai idan ya yi rinda yanzu ya koma addinin ta kiristanci ko addinin da take a kai sai ta ce in har hakan ka yi yarda ka ko dawo addinin mutu wannan zuwa sai ta ɗauko farfesun alade ta ce sai kaci wannan aka kawo ya ci ta ce to ai dole sai an samu abin sha ta kawo magiya ya kora kudu wasu rabu kun ga abubuwa uku yanzu ya bar addini ya ci alade sannan ya sha giya duk da haka ta ce to taho mu je tunda ya bugu ta ce zo mu je sama bene ne ka jira baban mu ya dawo ya daura mana aure ya kuma bita ya rinda kan wanne yanayi saboda haka garin hawa sama tunda ya bugu bai taba sha ba sai ya faɗo kawai sai mutu da baban ya dawo ta gaya marga abin da ya faru suka nan da shi suka fito da shi waje aka ɗauke shi aka wurgar da shi akan bola waye janyo ma wannan mace shi sa wani daga cikin sarakuna a yi lokacin da yautin batsa yake so ya shuka tsiya ya shuka tsiya wani gari yana so ya yaƙe shi yace zan zo in yaƙe ku ya kawo musu wasiƙa yace da mayakan da ba taɓa zuwa da irinsu ba abin da yake kenan mayakan da ba taɓa zuwa da irinsu ba akai kuma ta kan ruwa za a wuce wanda za su zo su bi wato lazan da za su zo su bi ta kan ruwa ana jira a ga mayaka kawai sai aka ga ya ciko jirgin ruwa da mata su kansu masu kula da bakin gaba suka ce asar dai ranka ya daɗe aka ce mayakan da ba taɓa ganin irinsu ba yace su ne wayannan kun san kuma da ya zo ya maza sa a garin duk sai da ya ci su da yaƙi da matan shi sa annabi alaihi salatu wassalam yake cewa fattaqud duniya wa taqun nisa ku kiyayi duniya ku kiyayi mata sannan annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ma azar ma taraktu ba'di fitnatan azaru ko ashaddu a wata ruwayar alal rijali minan nisa ban taba barwa wato al'umma ta wata fitina ba wadda ta wadda za ta fi tsananin cutar da su fiye da kasancewar mata a cikin su wadda za ta cutar da maza fiye da mata shine adarru ala rijali minan nisa wadda za ta cutar fiye da wato mata to shi sa ko da yaushe kara ake kaiwa Allah kamar yadda ibnu jauzi yake faɗa a talbisu iblis cewa misalin da ya bayar wani misali mai kyau idan mutum yanzu ya ce idan ka zo wucewa a bakin shinge ba hanya ko ɗaya sai wannan hanyar sai ka tarar da katon zaki ko kare urguje ne ya tara hanyar da ka zo wucewa ya hana ka wucewa ka ɗau sanda ka ga cewa ibinsa da sandan ma kamar ƙara ziga shi kake tunda an baki tirenin ba ruwansa da sandanka ƙara ma ziga shi kake kayi kayi ka ɗau mintuna ka kai sai ka zo wucewa ya kuma yiwuwa kanka kuma ba hanya sai nan kana haka sai ka ɗago kai sai ka hango mai karan a ƙarƙashin bishiya yana huta kawai ibn jauzi yace idan kai ne ya za kai gurin mai kare za ka kaje ka ce ranka ya daɗe da Allah ina so mutu yana gurin a kwance zai matsawa tunda kare ne da aka ba shi training yawa yana gurin zai matsawa ya ce kyale ka kuma sai rabu da kai yace to kamar haka ne wallahi masalul a'la ita ma zuciya da shedan da mace yace Allah ake gayawa ba mutum bane shi ma annabi Yusuf cewa ya ma'adalla ina neman tsari a gurin ka ya Allah ba ni iyawata ba kuma gashi abinda Allah yake linasrifa linasrifa anhu su'a wal fahsha mun yi mar haka idan mu kawar da wato mummunan abu da alfasha kuma hakan muka yi masa to shine Allah madaukakin sarki yake yake gaya mana cewa wato innahu min ibadina al-mukhlasin lalle annabi yusuf alaihi salatu wasallam yana cikin bayin mu al-mukhlasina kalli kalmar da kyau al-mukhlasina waɗanda muka zaba akwai kira'ar innahu min ibadina al-mukhlisin yana cikin bayin mu masu ikhlasi masu yin abu dan Allah to mukhlisin kuma waɗanda aka zaba to shi kuma shedan dama ya faɗa cewa la ugu la ugu yanahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin gaba ɗaya wato ƴaƴan annabi adam da yake wa hasada yace duk sai na halakar da su banda bayinka da ka zaba kaga annabi yusuf yana ci to shine innahu min ibadina mukhlasin sai Allah yake ni واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب نعم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم Allah madaukakin sarki yace wastabaq albaba sai suka yi rigegeniya tsakanin Zulaikha in sunanta ya tabbata haka matar wato prime minister suka yi rigegeniya ita da Annabi Yusuf zuwa ga kofa ta biyo shi shi kuma ya tsere wa qaddat kamisahu sai ta yaga mar riga min duburin ta baya shine malamai suka ce shin wannan zai zama shaida a yanzu idan ka zo kaga hayaniya ta faru rigarsa ta yage ta baya zai iya zama shaida cewa biyo shi akai ba zai ba zai ba zai zama shaida a yanzu kawai dan an ga rigarsa ta yage ta baya ba ba zai zama ba an fahimta da kyau ko yawa domin zai iya yiwa yanzu mu kuma aka ja rigar ta yage ta gaba domin ko ba haka bane wuyanta kuma ya danganta da kwarin rigar ba kawai ya danganta da kwarin rigar to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce sai rigarsa ta yage ta baya wa alfa ya sayi da haladal bab ana haka sai suka yi kakibus da ubangidanta mijinta sayi da ha wato ai ba'alaha suka yi kakibus da shi ladal bab a bakin kofa ta biyo shi shi kuma yana gudu bari ku ji abu na mace kalat tana ganin haka mace tana da wato saurin magana duk lokacin da za ka yi magana ko da ba ta da gaskiya tana da abin da za ta faɗa shi sa eh ai za ku ji abin da ake faɗa kenan mafi yawanci idan ka zan kafi matar ka surutu ko to kullum za a rika kare kai a gidan wallahi azim kamata ya zanto maganganun ka suna kayi restriction din su yawa za ka zo ta ta zuba amsoshin ka kawai kaɗan kaɗan ne kar ka zama kafa haba malam kamar rediyo ka kunna kafin mace surutu a gida ba za ka ci riba ba ta zo ta ta wannan zubar sai ta yi bayan ta yi minti ɗaya biyu kuma ka jefa kalma ɗaya biyu kai gum wannan shi ne haka ake zama da in ka biyo musu koko kullum kai ne a faɗi ka duba fa kaga daga zuwansa har ta tana da amsa ba ta san za ta haɗu da shi ba bara ku ji me tace kalin sai tace ma jaza'u man arada bi ahlika su'an me sakamakon wanda yayi nufin yin mummunan abu ga iyalinka ba hatta ta yanzu wannan kalma nan da nan hatta ta shirya maganganun ta yi constructing din su cewa kuma ku duba dabaru irin nata ba ta ce ba ma da za'u man fa'ala bi ahlika su alba ne ya sakamakon wanda yayi wa man arada tace kaga ku arada yawa wanda yayi nibi asali ba ba nabi Yusuf ne yayi nibi ba ita ce arada to bari ku da sai ta bada nan da nan ta ɗebo amsoshin abin da take so a annabi Yusuf ma sai ta faɗa sai ta ce ai ba abin da za a yi mar mai gida illa an yusjana kawai kullum za a kai me yasa bata ce a kai shi ba saboda har yanzu tana son sa in aka kai shi ai ba ta cimma burinta ba ɗabi'ar mace in tana son abu wallahi in ka ga bata cimma ta ba karfin ta kafi in dai mace tana son abu in dai kai kana da mata ne haba ai ba za ka gane yaran ba kai ba mata ce da kai ba kuma ka ce wani saboda haka karfin ta kace ba yadda za ta yi an fahimta da kyau ko yawwa saboda haka illa an yustana sai dai kawai tace a kai shi furzin kaga furzin ne ai iyakaci shekaru za a yanke zai fito yawa kuma ta ga dama za ta iya kai ziyara gidan furza a matsayin ta na matar prime minister ta ce ta zo kawo taimako dole za ta kuma ganin sa nan akwai dalilai da yawa an fahimta akwai damun maki amma aka kashe shi ko kenan sai kuma ta ce ne illa an yi zana au azabun alim ko a yi masa dukan tiya kun ga idan aka yi mara azaba mai raɗaɗi har yanzu dai ana nan ana nan har yanzu ana tare to shine yau azabun ali to shine Allah madaukakin sarki yace qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qulin فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكن
na'am إن كيدكن عظيم
to ni ma su tsaye da ni ai eh abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah madaukakin sarki ka biya mana bukatun mu na alkhairi iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka karbi ibadan mu ta azumi ka sa muna cikin waɗanda ake yantawa a wayannan kwanaki masu albarka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya masu neman kasar mu da jihar mu da matsaloli Allah ka maganta mana su Allah ka taimaki musulunci da musulmi muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa lata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ardaka ya rabbal alamin wa salli اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين